أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد muna ƙara gode wa Allah tabaraka wa ta'ala yau zama kenan na 20 juma'a muna juma'a a 29 kenan 30 ba daya ga wadan juma'a da la'ula hijira ta 1000 da 441 wanda ya daidai da 20 da hudu kenan wata na farko miladiya dubu biyu da ishirin daidai inda muka saba guda mun gamu Allah ya kawo mu cikin zabiya ta shehu malam marwan arjilla ta ranu inda muka saba gabatar da karatun na littafin ashifa bi ta'rifi hukul mustafa sallallahu alaihi wasallam za mu ci gaba inda muka tsaya a satin da ya huce kullum cikin fasali na bakwai kina awa mun tsaya inda aka mun inda muka tsaya wajen bayanin da aka yi bisa kan magana nan ta hikima ta lukman hakim za mu tashi wa fi sahih al-hadisi qawluhu sallallahu alaihi wasallam amma ana fala akul muttaki'an mm manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fadi cikin wannan hadisin ya da mutum Allah tabbata gare shi yace amma ana fala akul muttaki'an amma lalle ni ba na cin abinci ina ma'abucin ittikai in ba amince ba dai muna tuna ma junanmu ana bayani ne bisa kan abinda lalurori na rayuwa guda uku akwai nau'i na farin wanda ana son akwai wanda nau'i na farin yabo yana cikin karanta shi na biyu yabo yana cikin yawaita shi sannan na uku an ce ya danganta ga hali to shi mana cikin na farin ne mun zo karshen shi inda ake bayanin abu na biyu min bayani na farko abin da aka hiso a karanta shi shine cin abinci da shan abin sha to a na farin barci wato kwana kenan yanda aka bayani irin yanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake gami da kwana magana dai a jumlace ana son a karanta shi yawaita shi abin zargi ne to muna cikin sashen fasalin na biyu wato shi shine bayani bisa kan cin abinci da karanta shi yadda ke shine abin abin so a cikin wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ni kam ba na ci ina ma'abocin ittika'i ittika'in nan alqadi iyad yace wal ittika'u huwa tamakkunu lil akl shi abin da ake ci ake yin da ittika'in nan a cikin wannan hadisin shine mutum ya saki jiki domin cin abinci wata ka'addudu fil julusi da kuma irin mutum ya gyara zaman shi da kyau zama wanda mutum ya zamana kenan irin na sakin jiki shi ma saboda duk da kalima ce wadda ba cika samun ta ba ba ka sami ta daga gaba ta ka'addudu kinnan ta ka'addudu daga ka'ada ne su ko irin aka yi ƙara ma kalima irin kalima ko harafi irin na ta yawanci yana nuna yawaita aikin da wannan kalima take nihi ne kamar mutum ya ɗauki sharabrab aka ce sharabrab kenan sharib ne mai sha ne mai yawan sha sai a ce sharabrab haka nan irin su akalkal shi ma sai maimakon a ce a barta ga akil mai cin abinci to akalkal mai yawancin abinci to kamar irin wannan ne shi ma dodukin nan aka aka ba'afa harafi na karshe na kalmar fil julusi irin ana nuna kenan kamar irin qu'ud ne amma wata sifa ta gaban zaman ma kawai sakin jiki a zama shi yasa ya ce lahu lahu ga shi cin abincin kenan shine irin wannan zaman lahu domin cin abinci kalmu tarabbi tamkar mai yin tarbi'i tarbi'i shine zama irin wannan da muke suna shi da Hausa irin zaman irin wannan zaman kama kama tela ko yawa tama tela yawa irin wannan zaman na na, na mutum ya ya hada kawuwan shin nan ya zama ai mutum ya zama haka cikin yawa irin wannan zaman karan fusa yana ce mai karan fusa kuma ana ce mai tarabbu har da wai ka yawai duk kamar ka ce har da yana gani mutum ya harɗe ba irin wannan mutum ya zama da mutum ya haka ya yi cikin cikin shi ya yi buɗe cikin shi wa shibhi da irin zama dai mai kama da shi min tamakkunin jalisati na suke irin zamana ne wato zama zama wanda suke ba mutum dama sosai jikin shi Allah ci ya tamidu fi hal jalisu irin sifa ta zama wanda mai zama yake dogara ka to kam a cikin irin wannan zaman alama ta hata hu abta abin da ke kasan shi mutum ya zama da fuskan duwa wushi gadan gadan irin wannan zaman wal jaris wato irin wannan zaman da koyi wani irin zama ma irin wanda ke ba mutum mutum ya zama da fuskan mazaunin shi da kyau da kyau wal jalisu ala hazi la haya shi mutum ya zama abta irin wannan kamar yastadi il akla wannan yana jawo cin abinci irin zaman haka yana bashi daman kuzari ne ya ta can abinci ya ta abuka cikin cikin shi wa yastakthiru minhu kun mutun ya yawaita yana jawo mutun irin wannan zaman yana jawo mutun ya yawaita a ci abincin wa nabi sallallahu alaihi wasallam shi ko annabi ya da mutu Allah sabata a gare shi inna ma kana julusu lil akli julus julus al mustawfizi muqiyan shi ga zaman shi a cikin cin abinci ya kasance julus julus al mustawfiz shine zama nan mutum mai shirin tashi zama na mutum mai tilin tashi ya ne ya ce muƙa'iyan mai ma'abucin iqa'i iqa'akin nan ana sifan tashi da irin sifa biyu wataƙila wadda ta yi kusa da wannan ana mutum ya tokarar da yatsun ƙawashi a kan ƙasa in ya so sai ya zama na fuskan duga digin duka wannan a ce mai yana cikin sifa ta iqa'i to mutum ya wannan kaga kawai kamar haka ce ya tashi kawai tashi zai kamar sifa ce ta ba ba mai abin gauri kamar in za a gudu akwai sifar da ake yi inda da an ce a ruga ya yi mutum wanda ke wani sifar ya yi samun saurin tahiya maimakon wannan shi wannan mutum in ba irin wannan zaman kai ma ba wajen ka tashi ma ka faɗi to irin wannan zaman yake wajen ci abinci a wai kulu kuma yana cewa inna wa ana abdu ni fa ba kowa bane ya face bawa ne ni ni bawa ne a kulu kama ya akulu abdu ina ci kamar yanda bawa yake cin abinci kamar yadda duk wani bawa yake cin abinci haka ne ke cin abinci wa ajlisu kama yajlisu al-abdu kuma ina zama kamar yadda duk wani bawa yake zama saboda tawazu'in shi sallallahu alaihi wasallam an sani ne cikin kissa ta Isra'i yana cewa an ba annabi sallallahu alaihi wasallam zabi ko cikin ya zama annabi sarki ko ko ya zama annabi bawa sai zabi kasancewa kasancewa shi annabi bawa sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya bibita shi a bisa dukan halittu baki daya ya wuce ma sarkin walaisa ma'anar hadisi fil itika'i almail alqadi ya ce ba ma'anar hadisi a cikin wannan hadisin ba shine almail karkatawa ala shiqin absa wani tsagin jiki inda almuhaqqiqina a wajen masu tahqiqi amma wayan masu bin diddigi a sanin haƙiƙanin ma'ana su abin da su gano yawancin mutane abin da ke zowa dama a kai da an ce na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam littika fil akil da an ce haka sai ake annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cin abinci a gishirce ana tsammanin gishirce ne littika lalle yana cikin ma'anar shi kawai mutum ya gishirta yana cikin ma'anar shi wanda yake so amma a cikin wannan hadisin abin da ake nihi ba ba shine ba yake ba shine ba abin nihi zai kara ba da bayani saboda gaba zai faɗa abin da ake abin da ake nihi da ba shi ake an yi ana nihin waccan damun ta ba inda za a ba tumbi dama yanda yana zaka ba tumbi dama ya cika yayi oba shine ake ni wa kazalika nawmuhu hakan nan barcin sa sallallahu alaihi wasallam ya da mutu Allah tabbata gare shi kana qalilan ya kasance dan kadan ne shaidatu bi zalika al asaru sayyatu wannan kan hadisai ingantattu sun shaida da wannan wa ma zalika duk tare da wannan fakar kana fakar qala sallallahu alaihi wasallam hakika manzo Allah ya da mutu Allah tabbata gare shi ya ce inna aynayya tanamani wala yanamu qalbi idanuna dai suna yin barci amma wala ya namu kalbi zuciyata ba ta barci duk da haka duk cewa ma barcin ma kaɗan ƙin ne kaɗan ƙin ma idanu ne suke yi ba zuciya ba sallallahu alaihi wasallam wa kana nawmuhu ala janibi ila ayman kun barcinsa ya kasance sallallahu alaihi wasallam a bisa tsagen jikin shi ne na dama in zai kwanta sai kwanta sharen jikin shi na dama ya tada kai da hannunsa sallallahu alaihi wasallam wannan hannun kuma ya dora shi a saman cinyarsa haka gehen cinyarsa ka tafiye shi ta mashi ko a saboda ni istizharan ala qillatin nawm dan sabon neman taimako a bisa karancin barci wannan kafiyar tana sa mutum baya barci mai nauyi li'annahu domin sha'anin da lamarin li'annahu alal janibil aisari ahnahu domin shi barcin yawa annahu kin ba ta sha'ani bace ba li'annahu domin shi barcin alal janibil aisari ahnahu ya hidai in aka kwanta a bisa janibi gehe na hagun lihuduwil qalbi domin samun nutsuwa ta zuciya rishin motsi na zuciya wato haraka motsi irin na ba ba ta motsa kwata kwata irin kamar yawan motsi wa ma ya ta'allaqu bihi min al-a'dha'i al-batinati da kuma da abin da ke rataya da zuciya kenan na daga su gabobi wanda suke na ba dina wanda suke ba dina ba a ganin su hina izin a lokacin nan limailiha ila al-janib al-aysar saboda yanda zuciyar ta karkata daman a gehe na hagu in mutum ya lura wanda suke karatu dina ilimi wanda ake sharhin mutum a hasa mutum ko dai mahalittu da dama za a gani zuciyarsu a gehen da a gehen hagum take a gehe na hagum take dama to in aka mutum ya kwanta gehe na hagum din in mutum ya kwanta gehe na hagum din shikenan ya kwantar da ita inda ba matsala kenan amma ya kwanta ita a gehe na dama zai sun ta kamar rafi take fa yastad'i zalika listiqala fihi wa tul wato in tana a gehen na na hagun wannan sai ya jawo tsawo nauyi fi a cikin shi barcin wa tul da da kuma tsawo sai mutum ya barci mai tsawo mai nauyi wa idza nama na'imu na'imu in mutum mai barci ya barci alal aymani a tsagen jikin shi na dama ta'allaka alqalbu sai zuciya ta kasance rataye ne take ta ratayu kamar an an sako ta ne tana rataye wa qalika sai mutum ya samu damuwa fa asra al ifaqata sai ya yi saurin tashi daga barcin wallam yaghmurhu al istighraq al istighraq sai dirmiya a cikin barci sai kasance lam yaghmurhu bai ya lullube shi ba mutum bai ya lullube bai kawai a cikin barci baki da saboda zuciyan ba ta samu kwanta yadda suke so ba to wannan rataye sai ta samu yadda damuwa sai sai ya farka baya mutum baya jima a wannan wannan sifar ta barci ba amma in mutum bai kwanta ba haka ba to ba musamman in mutum ya kwanta janibin wancan duk abubuwan tambin shi ma a wancan wancan janibin yake na hagu duk sai kwanta shikenan sun samu wuri kamar an kwantar da su bisa shinhuda amma in aka jiyo haka to nan wanda zuciya sai kanci a rataye sai mutum ya samu damuwa lokaci barcin ba ya yi ba irin wanda ba a san ya durmi ya jima a ciki a jumlace ya wannan fasalin ya bayyana mana inda annabi sallallahu alaihi wasallam ke karantar da barci da kuma cin abinci da shan abin sha kuma an bayyana mana damun sunna ma'aiki sallallahu alaihi wasallam baki daya a abu ne mai tsiratar da mu wanda ya tsiratar da mu duniyar mu da lahirar mu duk kowace sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam aka bi akan samu ko ce ma in mutum ya bi kamar da ya tabbata cikin wasu asar in kai riko da ita za ta iya zama dalili zuwa ga aljanna to kuma nan duniya ma shi take shine abin da zama ne in ko in ko mutum ya saba maka sai abin ya samu aka san haka shine cutuwa a duniyar lahira wata kisa da ake yi kwanakin bayan masu jikin suka so malam Mahmud sun je Maulidi a na magana suna cewa mana wa'ansu bayan Allah suka so shiga wani hisini wani zamanin sahabbai ne ko ko tabi'ai zamani dai mai tsawo da aka yi masu suna so su samu su daga wani gari na kafirai abin ya tattara aka yi aka yi aka yi aka yi abin ya tattara sai suka dawo suka tambaye kansu wai ke cikin sunnoni na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanne ne muka bari wanne ne bani ya kamata mu kama shi da kyau mun sani in aka kama wannan ita ce nan ne hanyar ta nasara sai da shawara ta bada cewa kai asawaki ne muka bari mun yi rauni wajen asawaki da ma daji ake kawai kowa ba sai sai ciri ice kowa kawai yake cire ice ana goga ana asawaki su wanta mutanen daidai sai aka yi daidai da sun turo dan laki asiri dan laki asiri da sai ga kawai mutanen nan kawai kowa da ice a bakin shi sai ya tsorata ya shi a guje ce musu kai na tarda suna wasu haƙora wannan gan ba ba da takobi ba za su yakin ku ba da haƙora za su cinye ku sai suka razana suke na musulmi suka samu galaba albarkacin sun yi biyu suna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to da abin da muke karantawa kamar yadda shehu shehu malam mansur kaduna ke hudu ya ce da aka mai gobarar ne cewa an ana cewa ana mai jajanta mai ya rasa littafai da dama yace to lallai a mutum ya rasa littafai yayi amman yayi za a ce yayi asara amman abin da ake nema a littafan da a gane inda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya nihi ya tafi kai ma ka ji shine abin nema to alhamdulillah in Allah ya sa mun gane wannan ba kenan ba mu yi asara ba to shine abin da ake ta nuna cikin karatukan nan ga yanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake yi to ya rage gare mu ma mu yi riko da haka ko ko sabanin haka mu ga sabanin abin da amfani abin Allah sa mu dace Allah taimake mu saboda duk abubuwa ne wanda suke sai da neman taimakon Allah yanzu da ita ran dan adam ba haka ke so ba mutum yayi so barci har wani ni'ima ne wani mutum tsama ne ke barci wata ni'ima ce wadda wai mutum ya rasa shi ko ya rasa ya rasa komai to shi ko darura ce ta rayuwa kamar da muke karanta cikin babin ta sanya ake dole mai rayuwa yayi barci saboda darura shi jikin nan nashi da yake haɗe da ruhi da jikin wannan su dole sai an huta kamar yadda dole sai an ci an sha to amma kan mutum ya huce da ruran bai zama kuma neman daɗi ma ke a ciki da yawa magabata a kama musu wani abinci ana faɗin sai na an kame wani magani ce wannan abin da amfanin shi ya rusar da abinci in kaci abinci in kaci sai abincin ya kasa yace yo ko da ma mutum mutum abinci kuma an kama wani abin da ma kaci abincin ma kuma ya banna sama abin da kaci me amfanin sa irin wannan da dama har zamanin mu ana ana faɗin an kama shehu basiyan an hida mai amfanin shahi sai yasa aka nemo kayan shahi da komai da komai an ce kuma wani ruwaya aka ce shehu ya nima an yi sai ai komai kayan shahi da komai da komai saboda yana da amfanin shahi da gajiya mutukan da gajiya da sauransu da ya kame shahi da ya sha radiyallahu ta'ala ko sai cikin dare ya ji shi da abincin ya ci abinci shikenan abincin ɗan kaɗan ma yake ci ishe shi sai ai ya kasa zama nan da nan isa a kama abinci ko sau nawa ya ci abinci a cikin dare sai ya tana yi ya kira wanda ya shayi shi wanda ya shayi yana ganin kuna tsamanin ko jinjina mai zai ba ko a bashi wani goro na na yaba ce wannan da kayan shayin da hakkin da komi duka ka rike su ni wannan abu ina dalili wannan abu ya hana ni nifin tsibirci ba yunwa ya ta samu yunwa da su irin bayan Allah da yawa masu gudun duniya suna gudun abin da ke sai sai sun ya su yawanci mu ko yanzu shi ake nema abin da zai sama apiti ya ce ba ka da apiti darasi ya da kuma alhamdulillah da abin da ake yana da yana da kyau mai hankali ya aiki da hankalin shi akwai inda wani rashin rashin abincin lahiya rashin lahiya ne gare shi sai ya ce amma dai kowa ya san likitoci ma sun sani in mutum ya yawaita zai sa mai cuta Allah ya sa mu dace alfasul samin fasali na takwas zawajuhu sallallahu alaihi wasallam wa ma yata'allaqu bihi wannan fasali zai bayani cikin a arme na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam abin da ke rataya da shi a arme shi mun waɗi minti duka abubuwan da ke wannan larura ne na rayuwa ake an yi zancen ci da sha to kuma rayuwa ba ta yi wa ta ci gaba in ba a arme ana ayyawa me ma maula muke cewa yana yana mai radi ga wanda suke cewa kamar bai kamata ana ta'addudu sosai ce ma'ana ana arme da yawa ka yi arme ka ƙara yin arme ko ka arme yadda mata guda yake cewa wata adadu zauji shar'i ja'a da hikimatin ta'udu li niswani ila yawmi yufakhu wa illa tulfi jumu'an awanifan yukhalif yukhalifu go yukhalifuna amra shar'i haka dai zuwa karshen bisu da ke da wannan ya zo saboda wata hikima ce shi yawan mata ɗaya biyu biya ya wuce haka nan wannan amfanin yana komawa ma ga matan in ba haka aka yi jiyawa aka ce kowa tsaya da mata guda matan ko Allah ya su da dama kenan wasu sun zauna ba tare da arewa sai a samu mata a wani sai wanda suke shekaru da dama ba su yi arewa shekara talatin arba'in hawa musun iya da kawo ko wanda su ga sunan tsayin budarai wanda su ba su budare ga in doki hausa mu dai ta tsara na gani da da yance budare a ce jami budiri ne budare jami na na na na abun nan budare suke ce ana ganin mutanen mu na sakwato da da adara an musamman ko su malama budare kuke ta sawa ba sai da ce buduroyi ko to sai a samu tsayin buduroyi wanda kuma suna saba ma shari'in Allah wannan ko abin zargi ne wajen duk mai hankali to wannan shine ake zance ba arme ba kama a ce ana nin arman ma'aiki zai bayanin arman ma'aiki da wancan sallallahu alaihi wasallam a zance ma na arme wanda ta hanyar shake a Europa yanda alaƙa ma'aiki sallallahu alaihi da arme da kuma abin da ke rataya da shi wa darbu sani ma yattafiqu tamadduhu bi kasratihi wal fakhru bi wufurihi kan nikahi wal jahi mun wadi nau'i na farko na darura na abin da ke shahida da ke larura ne wanda su karanta su shine ake so to yanzu kuma za a yi za a faɗi wanda shi shine na biyun ma yattafiqu at-tamaddu bi kasratihi abinda yake dace at-tamaddu yabo yana dacewa da yawaita shi da kuma alfahari da taruwansa da yawansa kima dai hayo kenan kan nikahi tamkar arme wal jahi da alhurma na ce alhurma in ce to ba dai bayan bane ba ne shi da alhoma dai za a ƙara bayani da tun da karatu ne kan mi kan mi riga mana musallaci amma nikahu amma shi abin da shahi armin fa muttafaqun fi shar'an wa adatan a abu ne wanda an an yi ittifaki a shari'a haka na al'ada cewa abu ne mai kyau ana yabo akan shi fa innahu dalilul kamali shi dalili ne ma abu ne manuniya ce dalilul kamali da manuniya ce ta cika wanda ka gan shi da arami yana nuna cewa wannan kamilin mutum ne yana nuna yana cikin abubuwan da suke nuna mutum wannan kamili ne wasu hatil zukuriyati da kuma ingancin mazakunta an kan ce wannan namiji ne namiji ne yana cikin abin da ake nuna mutum yana arme har yana aihuwa shi namiji ne ake wannan namiji ne amma to wani sai gani wanda ga arma ce kai ba san anya anya anya sai ana ce anya wannan namiji ne wai har ma shi ko ake anya anya namiji ne kawai haka nan saboda bai arme ba to shi yana cikin alamomi wanda suke nuna cewa wannan namiji ne walam yazal al tafakhuru bi kasratihi adatan ma'rufatan ko ko adatun walam yazal al tafakhuru bihi bi kasrati ina ga adatan ne kamata ce ko ma'ruf nan haka ya sanya to nan wannan wannan bugun ya sai adatun ma'rufatun yawa shi ko shine shine shine khabarin at-tafakhur bi kasratihi shi al-bahari da yawaita shi lam yazal bai gushe ba al'ada ce wadda take wanda aka sani ma'rufatan wanda aka sani wata maduhu bihi shi ma siratan madiyatan ko to nan ma sai duk sai mishi ruwa shi ma yabo da arman wato dalilin arbe a yabin wanda ke mutum mai arme shi ma abu ne siratan madiyatan wani wata hanya ce wadda take ta shuɗe ta wadda take an jima ana akanta an jima aka ga mutum an yi yarda mutum kaje gari haka nan kawai haka nan baka da baka da arme mutuncin ka bai kai wanda ya je da matar shi ba sai gani kai wata kila ma an gara a barka a ruwa ko a barka a zaure amma shi mata sai gani ana neman a bashi a mutunta shi abu ko ko kana neman wurin ko gida haya ko ka hai kowa tsoron Allah mutane ba su san ka ba sai an shaku akan ka ya amma da ka zo da mata ka kawai sai a ce shikenan wani ma shi yasa suke in za su taya Saudiya ko da wata hanya ce da ba ake ake auren auren visa mutum ya samu dama dan a bashi ko dan su wannan hukunci ne kuma nasu sun zo da kai riko da shi sun ce wasu na riko da zahira hadisin bai halitta mutum ya yi balaguro ba mace ta yi balaguro ba tare da wanda ke muharramanta ba ta da cewa dai su su a malikiya ba haka bane ba inda akwai firka amina sai tana ta bala gurwa amma fi shar'i wannan a cikin abin da shahi abin da ya shuɗe ga al'ada abin da mutane suka sani ne har mai gushi abin yanda yake abin yabo wa amma fi shari'a amma abin da shahi cikin a cikin shari'a kuma fa sunnatul ma'turatun to sunna ce wadda take wadda aka rawaito ta daga suratun ma'asuratun sunnatun suna ce sunna ce ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam an rawaito daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sannan ana iya cewa sunna ce ta annabawa annabawa an san su da da da da da da arme wa karqala ibn abbas zilla abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala yace ko radiyallahu anhuma shi da mahaifinsa afdalu hadhihi ummati ummati aktsaruha nisa'an yace mafi fita a cikin wannan al'umma sune mafi yawan matansu ko ku afdalu hazihil ummati aksaruha nisa'an zamu gani yace mafi mafi fici mafi fici na ka ɗauka siga ta mufradi wanda yake ya fi kowa al'ummar nan shine wanda ya fi su mata ya ce mushiran ilaihi sallallahu alaihi wasallam yana nuni ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine fi kowa mata shine aka aka bashi dama ya huce ma guda hudu wa karkala sallallahu alaihi wasallam hakika kuma annabi ya da mun sallar sabata gare shi ya ce tanaka hu tanasalu ku yi arme ku ayayyafa fa inni mubahin bikumul umama domin ni mai alfahari ne wa al'ummatai da ku wata riwaya mukasirun ina mai in ana hito a hito na hito da jama'a ni zan yi alfahari da ku da yawan ku zan yi masaura al'ummatai wannan kenan a yi armeki na a yi tsiya abu ne wanda yake mai kyau saboda zai ƙara yawan al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam kuma dai sai dai mi hatara wa suna nan ana ta yakin to imani ma na mutane kenan cikin mutane ba su sani ba kawai sai a ce ma a dan mi za ka yi arimi za ka haifi diya da yawa to ka haifi diya da yawa yaushe za ka ba su abinci kai za ka nemi su na yi kai na abincinsu su karatunsu zuwa ɗauka a ɗora mutum kai kai tsaye haka a ce maka a saboda haka kawai diyan za a yi a ƙayyade iyalin na ita ƙayyade iyali a takaita ka tsaya ɗaya ko ɗaya biyu ko a yi ta ana tawa mutane ban gano haka ba tare da an zurfafa ba cikin tunani akan irin wannan magana akwai magana da aka dama ita a zahiri sai ga gaskiya ce amma kai in kai nazari in kai nazari shi arman nan da harin ma kamar zamu a gaban ma zai kara bayani ne ma zai sai ya kawo hadisi irin mai nuni ga cewa ba kai arman ba sai wanda yake da dama wanda yake da wannan kana da aiki ba yarda ba ba ka da aiki ba ka da halin kai kanka ba ka da hanyar da zaka ci abinci sai da kyal kuma ka je ka nemo wani nauyi wannan ba hanyar da sai ba ta baka wannan dama ba amma kana da inda zaka ci abinci yau in ka hi kowa hanyoyi na samun kuɗi ba ka da tabbas cewa wannan hanyoyin na kan samun kuɗi suna iya su dawo har abada ba mamaki cikin yan kwanuka ka mutum ya talauci ka yi kowa talauci wannan to abin amma dai ba so ka hawan kawara ba kai da shi ka sanya kanka amma kana dan abin da zaka farawa to ka fara lokacin nan sai a yi bayani akwai ayoyi da dama ko ma kama aji in mutum bai ayoyi da hadisai ba mutum ya yi aiki da hankalin shi duba da wanda suke kewaye da shi musamman mu a wannan nahiya ta mu ta Afirka mutum kowa da arzikin shi nan da yake zauwa haka ne kuna zauwa kuna ma ƙara yawa a gidan gidan naku in kuna ƙara yawa ana ƙara yawa akwai lokacin da zai zo yawan nan zai zai muku alheri ko ko lokaci wanda aka yi waƙin nan suna girma sai gani suna ɗauke su ɗauki nauyin kansu da harin kuma su waiwai su ɗauki nauyin ƙanƙaɗiyansu da haƙuwayensu wannan misalai ko wace unguwa ko ina barkati akwai wannan amma kawai hakan da aka sa ce maka a yo ya ya za a yi karanta karatunsu kaza da kaza da kaza da saboda kawai a hana wai kawai wannan saboda wannan fikira ce tunani ne na hankali na turawa eh tunanin turawa yana da kyau in kai ka auna naka da tunani kaka aji tunaninka ka ce kai ne zaka aiki ne bature sosai shi kadai yawa ka aune da naka musamman wai kai me al'adanka me addinin ka yake cewa gami da wannan tunani da wannan bawan Allah ke yi to gaskiya abin da ake so so ake ai aro annabi kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ke ku yi arme ku ai hawa kawai arman abin da ake abin da ake diwa cikin arme shine wannan abin da sai zo bayan shi na da iya mutane in zai zai zama ƙari ne ga al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam duk cewa da ba wai ba abu ne na garaje ba kawai mutum babu inda kace kawai je ka kai armi haka nan kawai ba baka da dama kai armin baka da wani hali kullun zamu gani a gaba kai in riga malam masallaci wana an tabbatu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hani ma abta yankewa baki daya domin ibada kawai baka ba kai ba ba rayuwa ta arme ko ka zama ba wannan ka yanke annabi sallam yayi hani da haka ma ma fihi min qan ishawati tare abin da ke cikin arman nan arman nan na alheri na taushe shahawa yana rage kaihin shahawa wa zaddil basari da kuma rintse ido cikin shi yana sa wato kwaɗayi na idanka zai rage mutum wanda bai da bai da arman zai gani ko misali ko ce mutum ba tsoron lage ba ko ce ta wuce yana so sai ya kalla in ba tsoron lage ga mutum ba to amma yanzu kai kana da ka samu ka kalla a gida kana da wadda wadda kace kallo kana da wadda zaka koma ka kalla kenan wanda ba ko ce za su zo su ji hankalinka ba saboda haka aka ce yahi taimaka wurin rintsi ido shi arman a tare da wa'annan ababen alheri nashi nabbaha alaihi ma ma ma fi min qam ishawati wa gadr basar lazaini nabbaha alaihi ma sallallahu alaihi wasallam wa'anda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi falakar a kansu bi kauli da yace da fadarsa man kana za taule wanda ya kasance ma abucin dama ne kana da hali na kai armi fale ta zawash to mutumin nan yayi armi fa innahu aghaddu lil basari ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace shine mafi sawa rintse ido shine mafi mafi taimakawa cikin rintse ido wa ahsanu lil farji kuma shine mafi tsarewa a farjin jima'a bucin shi حتى لم يره حتى لم يره العلماء مما يقده في الزهد wannan alherin na arbi har shi ne sai da ya kai shi al'ulama'u maluma ba su ga a cikin shi ba wani abu wanda yake yana zama abin suka a cikin gudun duniya ba gani arme dai mutane da yawa daman abin da ke yake zuwa kai tsaye da an ci arme mutum abu ne na jin daɗi jin daɗin rayuwa amma ma shi sallallahu alaihi ba kun ba wai ake ba haka bane ba ba ce ban wanda ke arme babu jin daɗin rayuwa akwai jin daɗin rayuwa cikin shi cikin shi ma ko ke akwai jin daɗin rayuwa ma shi sallallahu alaihi wasallam cewa a duniya mata ita duniya dan jin daɗi ne wa khairu mata'iya almar'atu salihah mafi fitin jin daɗin shi mafi mafi fitin jin daɗin duniya shine mace ta kirki to kaga eh jin daɗi ne to sabu amma duk da wannan yakin da nake akwai cikin shi malama ba su ga abin suka ba cikin gudun duniya a cikin shi ba cewa wanda ke arme kai yanzu kai kana ta more ka shikenan kai baka gudun duniya a'a bai rage ma komai mutum bai rage ma mutum komai cikin gudun duniya gudun duniya irin wanda ake so din nan da mai yana cikin abubuwan da ake so ana so mutum ya guji ya guji duniya kamar da suke hadisi kana so Allah ya soka wani yake tambaya yake tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam me zai Allah ya so shi me zai mutane so shi to shawar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba shi yace mai ka guji duniya sai Allah ya suka to gudun duniya wannan yace arme bai cikin abin da ke suka cikin gudun duniya nan malama kai sun ga malama wanda suka san gudun duniya suka sa araman suka ce bai cikin abin da ke sukan gudun duniya mutum ba ce ya mutum da kayar mai haka yanzu shikenan ka zama dan duniya ba haka ba mun yake قال سهل بن عبد الله سهل بن عبد الله التستري kenan ma'abucin tafsir na kwanakin bayan mun dan yi tarifin shi ina cikin bayan Allah na gari almajiran ayuba sakhtiyani almajiran almajiran kai zunnuni ne al misri kad kad kad yake cewa kad hubbibna ila sayyidil mursalina fa kaifa yuzhadu fihim yace kai matan nan fa suna cikin abin da aka saka wa fiyayyen manzanni sallallahu alaihi wasallam san su a zuciya dodon menene ta yaya gudun duniya zai kasance cikin cikin kyamasu koko cikin ta yaya za kasance ana kyamasu kuma ta kasance wani abin kirki ne kad hubbibna ila sayyidil muslimin an sanya san su ga shugaban manzanni fa kaifa yuzhadu finna ta yaya za a guje su za a guje a guje su ya zama kenan abin da ake gudu irin kamar abu abu marasa kyau to tunda yana cikin abubuwan da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake an sanya mai son su ya zana hobi bai ne min duniya kun da yawa ruwayoyi sun tabbatar cewa na salas in bata inganta ba wasu abinda aka yi sani da ce a ruwaya ce ake hobi bai ne min duniya kun salas a tsibu wani nisa wa ƙorata a yi nufin sala ma ki sani cewa an sa mini daga cikin abin da ke na duniyan ku an sa mini san abu uku to abu ukun nan cikin riwaya mafi inganci bata inganta ba cikin hadisi na ga wani an ɗari kirkashafi ma maulama shirin sa na tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai hudu islasan nan ba cikin ya zo cikin shirya da tafsir kuma daga baya mai taƙiƙi mai rubuta shi ya haƙƙaƙa ya kawo wasu ruwayoyi in ban ba wata riwaya ta Tirmidhi babu salasikin nan ruwaya wanda suka inganta babu wannan salasikin ba to a yace an samu da san turare ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yana son turare a rayuwarsa yana son abin da shayi mata shi ne kisa to kuma na ce amman wa ƙwarratu aini fi salah baki ɗayan jin daɗi na baki ɗayan tattara su abin da suke samu da farin ciki abin da ke samu da sanyin zuciya shi ne sallah in na san sallah so shi kenan kam kuma an manta da komi kamar yadda uwar mu ya Aisha take cewa in aka zo muna tare da maki sallah muna hira yana mana hira muna mai hira amma da sallah ta zo sai ya tashi kamar bai san ba mu san shi ba haka yake cewa Bilal a ce arhina biha ya Bilal ka hutar da mu da ita sallan nan ya bi ka hutar da mu da wai ita ce sabanin yadda muke ya kamata mu rika jin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake mu'amala da addini mu jarraba mu koyi da shi sallallahu alaihi wasallam mu da wasu kake kai sallah in ka sallah ce nauyi in ka aje ta ka huta to sallallahu alaihi wasallam shi abin duniya ne hayaniya duniya ce take nauyi ya shiga sallar ne ya huta abin rintsi yayi rintsi a duniya ka kira mu sallah mu je mu huta da duniya baki da a to muna to wannan wannan kenan abin da Sahal bin Abdullah ta su da yace ta yaya zamu ta yaya zai kasance ana wani abin kirki ne a matan mata alhali ko yana suna tafi abin da maki sun muke so wa nahu libni uyayna hakan aka rawaito kwatankwacin wannan magana ga wurin bawon Allah nan ake kiran Sufyan ibn Uyayna Sufyan dan Uyayna yana cikin Sufyan guda biyu akwai Sufyan Sauri wanda shi ke gaban Sufyan Sauri Sufyan Sauri bancin sana hadisin ma faqihi ne an ce yana cikin mazhabu mazhabar shi ma akwai mazhabar shi ta yi shekara kusan sai sai karni na bakwai ta ta ta ta ta ta ta, ta shahi za cewa amma a yanzu akwai rubutun shi da kwalikin shi shi ko shi wancan shi ma ba dukan su dai bayan Allah ne amma Sufyan Sufyan Sauri shi aka hi yayi shahara saboda kowane bangaren da kowane wuri da da da, da maganar shi da kokarin shi an ce bishir al-haifi yana cewa sufyan sufyan sauri kamar a zamanin shi sufyan sauri a zamanin shi kamar abubakar ne da umar radiyallahu anhu a zamanin su kamar abubakar da umar ne a zamanin su kuma ka yanka bibe yaso shi da dama za ka ga ba maki yanda sai na umar ke sai yake cewa la uridu an aran nasu sabahalalatan sabahalalan ko sabahalalatan la fi amr dinin wala fi amr dunyam yana umar yace ba na son ga mutane hakan zaune ku ba ba ta duniya ba duniya kuke nema ba lahira ba haka ne ko ku zauna baya san haka nan da dirra yake yawo da wani na kulke shi yana in ya ga zaka ya kai ma bugu ana tsoron shi wannan dole a yi tsoron shi dan ma ba za su hada hanyar da shi dan ibn uyana ba bai samu halifanci bai subhana sai bai samu halifanci ma amma yakan yi wa mutane magana ya ga mutane zaune a gindin kaba shi mi kuke mi kuke yi ne mi kuke yi ne mi kuke yi ne yace to mi zami sai to mi zami yace ku je an ba abin ku je ku nemi abinci mana ku je ku nemi wani abu ku je ku nemi abu ku zaman ku ku zama masallaci ba ku za ku ina to irin wannan abubuwan kamar kai ka ce irin in kuma kai bangaren kuma idan yake jan hankalin mutane da gurin duniya sauransu kuma sai kai mamaki a takaitar shi ma abucin maza bane shi ko wannan ya yi a cikin bangaren hadisi kuma yana gaban shi sosai ma yana da shi wannan hijira ɗari da bakwai ya zo ta yi ya yi rasu dubu ɗari da tisin da uku shi ibn uwayna ke cewa waƙar kana zuhadu sahabat waƙar kana a wannan ke nace an rawaito kwatankwacin wannan magana daga ibn uwayna waƙar kana zuhadu sahabati radiyallahu radiyallahu anhum kasirin zaujati wa sarari ban ci abin da muka ji wancan gami da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to wa kad kana zuhadu sahaba hakika masu gudun duniya a cikin sahabbai sun kasance kasirin zaujati ma'abuta mata da yawa ne wasarari da kuyangi sadaka da sadaku bancin matan ma kasirin nikahi ba kawai matan suke tarawa da kuyangi masu yawan taki ne na arme na'am wa hukiya fi zalika an aliyin an hakaito wannan daga sai na Ali sai na Ali yana da ya arimi mace takwas ya arma har Fatima da Jallana ce cikon ta bakwai ya arma banda banda Fatima da Jallana bancin dacewa dai bai gama ta da kowace mace mace ba da sai wa Fati sai da armi mata bakwai bayan ta wal Hasan ta wa uba mace nan dan sa sai na Hasan wanda shi kanshi sai na Ali sai da kai hida ma wasu jama'a yake cewa to hin abin da zai hida muku ku bar bashi armi saboda mai yawan saki ne to su ko suna su saboda kaunar su ga annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce kai mu za mu ci gaba da arma mai in yana so ya rike in yana so ya saki to sai na ali daman ba wai bai san ɗansa bane ba dan saboda nasiha ne wal umma yake da musu haka shi ma ya san matsayin shi har a wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake san sai na hasan annabi sallallahu alaihi wasallam na san shi yake cewa to walau kuntu bawwaban libabil jannatin ko kama haka laqultu li hamdani da hamdani dukulu bi salami yan kabila hamdan ne suke yada ma haka suke yada ma sai na hasan kai ce ni sai na ali yace to da suke yada mai wannan amsa yace to da dai a ce ni mai gadi ne na aljanna ni ke rike wa kowa sai mutum sai na ce mutum shiga ya shiga da na ce ma yan kabila hamdan ku shiga cikin ta da aminci ku daga kawai to shi wannan shi ya ya ya ya shahara wajen yawan arme sai na hasan wa ibn umar an ce da ibn umar amma da cewa ana karamin bincike sai na ga watakila ko umar ne aka so a wadi sai na umar abdullah bin umar wanda aka yi shi kawai mata guda ake hidin wadda ya ta shahara matar shi a ce safiyatu bintu ubaidillah to amma shi sai na umar ya armi mace tara a rayuwarsa wanda ya arma shi sai na alibu to har da bancin wa'annan wanda ya bancin wa'annan matan akwai akwai kuyangi shi ma wa gairihim da wanin su dai gairu shay'in wato an hakaito abin da gairu shay'in ba a dan kadan ba na daga sha'anin armi daga wa'annan da wasan su ma kuma cikin sabbin wa kad kariha gairu wahidin an yalqa Allah azban kai ya tabbata cewa yadda mutum daya mutane da dama a cikin su ya kyamaci ya saru da Allah yana gwabro ya mutu yana gwabro wanda ke akai na Abdullah bin Mas'ud an yi wani zamani an yi ta'un an yi alloba irin ta abu ko a gare su mutane suna ta ana irin kai zawon na mutum ya mutu ko wani cuta dai ta kwantar da mutum matar shi ta rasu shi ma yana kwance amma da kwance ake zauyi ne ko mun armi ko armi mata saboda shi yana gurin kai ya je kai ya mutu yana gwabro to saboda alherin da suka sani ne cikin arman kenan muna kara kara ko muna iya kara ko lokaci ko da rabi da da minti biyu can ba za mu dakata ko ko am sai mai na matashi ne to alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi da wajen wata alhamdulillah